أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa da muka haɗu a wannan aji namu mai albarka mu'assasatul manar li aqibatul mannan lil ilmi wat ta'abbud wal ikhlas wadda ke kan namba na goma sha biyu salafiya street a nan tudun jikon azariya ma haɗu don gabatar da daura ga wato ɗaliban waɗannan ajujuwa namu masu albarka da manufar zabaraswa da kuma bayyana hanyoyin shaidan wanda ya bi don ya toshe ma hasken ilimi abinda kake samu na ilimin alkur'ani da sunna kullum shaidan yana so ya gaya zai iya toshe maka hanyoyin amfanuwa da wannan ilimin sai zama ilimi kake da shi amma babu tarbiyya ilimi kake da shi amma babu albarkan ilimin saboda yadda shedan ya shiga gaban bawa kan wannan muka samu waɗannan littattafai guda biyu littafin farko littafin babban malami al-Imam al-Ajurri wato adabun nufus tarbiyyar zukata na Sheikh Abubakar Muhammad bin Hussein al-Ajurri wanda wannan malami ne da daɗe ya rasu tun hijira na da shekara 360 hijira na da shekara 360 yau hijira na da shekara 1443 to aka da dan malami ne shekara 360 da rasuwansa yau kun mana da shekara 1443 kimanin shekara nawa kenan da barinsa duniya na'am shekara dubu ɗaya ɗari ɗaya da tamanin da uku to daga bisani kuma aka sami babban malami ɗan saudi arabia wadda wannan yana nan da rainsa wakil bin abdulsalam bali ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya shi yasa littattafansa sun yi albarka kwarai da gaske ba yadda za a yi malami ya rubuta littafi a saudi arabia har ya bayyana littafin a duniya face waɗannan malamai na aƙida na saudi arabia sun duba littafin sun yarda da littafin kafin har a ce littafin ya yaɗu a saudi arabia in littafi ne da ke bata aƙida ba za su taɓa yarda a ce ya yaɗu a saudi arabia ba da haka yaɗuwar littattafansa hatta a haramin Makka da Madina wannan yana nuna ƙarfin aqidan malamin da yadda aka karbe shi a Saudi Arabia Wahid bin Abdulsalam Bali ya rubuta littafin Ma'rikatu Shaytan Ma'abanil Insan wato tarkon da shaydan kan dana wajen ganin cewa yayi ma dan adam illa wata daga tsakanin dan adam da da musulmi so mun zaɓi mu karanta waɗannan littafai kuma ga 'yan waɗannan ajujuwa namu kaɗai da manufar abin da muke karantawa na ilimin alkur'ani da sunna to ya zama akwai wani abu da ke ƙara ƙarfafan mu kan yin aiki da abin da muke karantawa don duk yadda ka tara karatun addini wallahi in baka yi aiki da shi ba jahilci ya fi wannan karatun mafi girman abin da ake nema lokacin da aka yi ilimi shine a aiki ɗabi'unka su canza halayenka su canza in aka na mu'amala da kai a matsayinka na mai zuwa makaranta tun mako za ka ɗauki littafi sau ɗaya a mako sau biyu a mako ka tafi makaranta to ana so mahaifinka ya ga canji mahaifiyarka ta ga canji sannan haka matarka ta ga canji maƙwabtanka duk wanda ya hudda da kai ya ji daɗin yin hudda da kai shi ma ya ɗanɗana daga cikin alkhairin makarantar da kake zuwa amma in ya zan kana zuwa makaranta duk lokacin da aka yi hudda na bashi kai da wani to shikenan sai dai kace ya Allah ya isa to haka wannan ilimin naka baka sashi a aiki ba to kokarin mu shine ya zamu mu sanya wani karatu wadda lokaci ba lokaci zamu rika yi da zai rika dakar da zukatan mu kan aiki da abin da muke karantawa da wannan muke fatan muke roƙon Allah ubangiji ta Allah ya sa wa wannan aji namu albarka mu asasatul manar li akibatul mannan ya zama dukkan wanda ya kusanci ajin da manufan yin karatu to ba karatu kadai zai samu ba zai samu karatu zai samu tarbiyya zai ƙara samun natsuwa a cikin addinin sa wannan ita ce manufar mu muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu so za mu fara da littafin shi al'imamu al'ajurri tunda shi ne daɗaɗɗen malami shi da ita aka fara kafin ma'arikatu shaitan kuma kabe da kuke gani muna so in Allah ta'ala ce muke mu gaba ɗaya a zama biyar muka yi zama yau muka yi gobe laraba kenan ko muka yi alhamis muka yi juma'a ya zama mun sauke waɗannan littafai in akwai wani abu da ya kai gaba ba soke ba kai wuce karatu ɗaya ko biyu to shi yasa ba wai za mu ta faɗaɗa karatun ne ba ai ta kawo abubuwa wane ya inganta wane ya za'ifanta a'a babban manufar dai shine isar da saƙon da ke cikin waɗannan littattafai a zukatanmu da manufan wato littafan su ƙara jagorantar mu da kafar da mu kan abin da Allah ta'ala yake so su ƙara mana kyamar dukkan wani mummunan abu ana iya samun mai ilimi ko mai mummunan hali kaga wani gashi ya tara ilimi amma kuma yana da mummunan hali to wannan abin shine muke gudu Allah madaukakin sarki ya tsare mu to ku duba shafi na 303 303 303 a bangaren hagun shi shiga ga shiga ga wannan littafi shi kuma ya fara gashi na a tsakiya littafin adabun nufus shafi 303 inda bai gani ba in makwabcinsa ya gani yana iya nuna masa adabun nufus wato tarbiyyar zukata za a tarbiyyanci zukatan ɗaliban ilimi تصنيف أبي بكر محمد بن الحسين الآجري ولفر wannan babban malami ka nemi tarihin sa malami ne wadda tarihin sa ke cike da abubuwan lura kware da gaske almutawaffa ya rasu hijira na da shekara 306 za mu fara wannan karatu a yau talata wato 360 za mu fara wannan karatu a yau talata da asubahi ashirin da takwas ga watan Rajab hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wadda ya daidai da ashirin da tara ga watan Februari na ok ɗaya ga watan March haka ne ko mai ashirin da takwas ne ko ɗaya ga watan March shekara ta dubu biyu da ashirin da da biyu miladiya littafin da ke hannunmu allaka alaiki wa kharraja ahadithahu wa athara malamin da ya masa ta'aliki kuma yayi tahrijin hadisansa wato kowane hadisi ya ambaci malamin da ya roito shi ko bukhari ko muslim ko ɗaya daga cikin malamai da asar maganganun sahabbai da yazo cikin littafin malamin da ya wannan aiki shine abu ubaida mashhur bin hasan ali salman malam mashkur ɗaya daga cikin almajiran Muhammad Nasiruddin Albani muqaddimatul muhaqqiq wato muqaddima na wanda yawa littafin taqiqi shi malam mashkur innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد wannan ita ake ce ma khutbatul haja ana so duk lokacin da zaka fara wata magana to ya zanto ka fara da wannan hatta daura aure za ku ji malamai sun fi so lokacin da za a daura aure a fara budewa da wannan tukuna dukkan wata magana da aka nemi ka tashi ka gabatar to sai ka bude ta da wasu wannan wannan karatun innal hamdalillahi lalle godiya ta tabbata ga Allah nahmuduhu wa nasta'inuhu muna godewa Allah muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafaran Allah wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon wato muna neman tsaron Allah daga sharrin kawunan mu zamu wannan karatun na minti 30 da haka in mun kai minti 30 sai a fadakar da ni shi kuma ma wancan shi ma na minti 30 minti 30 30 zamu wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwa al-muhtadi duk wanda Allah ta'ala ya shirye shine shiryayye wato shirya mu nime ta a hannun Allah kowa ya rika daga hannu in kana dalibin ilimi ka rika roƙon Allah ya shiryar da kai kar ka ga cewa kai dalibin ilimi ne kana zuwa makaranta ka yarda da wannan ko da kana zuwa makaranta ka rika daga hannu kana neman shiryar Allah Allah ta'ala ya shiryar da kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakan roki Allah ta'ala shirya Allahumma hadi kalbi Allahumma hadi kalbi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wannan addu'ar so da yawa ma in ya kalli madubi yakan ce Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah irin yadda ka kyautata dirata ka kyautata wato halitta ta to kuma Allah ta'ala ka kyautata man dabi'u ka rika daga hannu kana roƙon shirya mun gane ko اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت كرقة wannan addu'a ya Allah ta'ala ka shiryar da ni in zanto mai kyawawan dabi'u ba wani wanda zai shirya tabdabawa ya zanto mai kyawawan dabi'u kamar ka karka wannan addu'an kai dalibin ilimi dan ya zanto iliminka shiriya ya saki bance shi mun gane ko shi ɗalibi so ake zanto yadda ka san lemu tanjirin daga nesa in ka ga lemu tanjirin za ka rika jin ƙanshinsa kafin ma a ƙarisa inda yake sannan in ka ɓara shi ka datsa in ka sha me za ka ji zaki to haka ake so ɗalibin ilimi da duk wanda ya ganka akan hanya ka ba shi sha'awa irin yanayin natsuwanka ya ba shi sha'awa sannan in ya hudda da kai ya ji daɗi kar ka zanto kaman guna an gane ko daga nesa a duk kamshi kana ba da sha'awa saboda ilimi da kake da shi amma kuma in aka yi hudda da kai kaga guna na da kanshi sai da duk wanda ya sakaci ya datsa guna ya sha me zai ji to akwai ɗaliban ilimi kamar haka kasantuwan suna rike qur'ani su je makaranta suna rike hadisi su tafi makaranta sai ga suna ba makwabta da mutane sha'awa amma in an hudda da su sai a ji daci kamar guna mun gane ko a to kazanto kamar lemu tanjira ina fata mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya tabbake ya taimake mu ka nemi shiryar Allah wa may yudlil dukkan mutumin da ya bace ko aka batar fala hadiya la shi kuma wannan ba wanda zai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika lah shi kadai ba ta da an hada shi da kowa ba wa ashkadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na yarda cewa lalle annabi muhammad bawan Allah ne dan sakon Allah ne amma ba'du bayan haka lafazin amma ba'du in ka gama wancan da shi ake so kuma ka ƙara bude wata magana ka ce amma ba'du kuma amma ba'du ake faɗa kamar da kuka sha faɗi a ajujuwan ba a cewa summa amma ba'du ko da ka jo suna faɗi wannan bai wato bai tabbata ba haka wa ba'd shi ma bai tabbata ba abin da yafi tabbata shine amma ba'd a cikin sahih bukhari al-imam al-bukhari ya bude babi babu amma ba'd to wani kinibi ne kazo kana cewa summa amma ba'd wa ba'd dukkan wannan ba a ruwaito shi ba mun fahimci wannan da kyau fa hadha juz'un adabun nafs wato fa hadha juz'u adabin nafs wannan wani karamin littafi ne wanda zai karantar da tarbiyya ga ɗaliban ilimi zai tarbiyyanci zukatan ɗaliban ilimi malamin da ya rubuta littafin alhafiz al-imam shine yace lil hafiz al-imami أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري وتبقى مالمي cikakken sunansa abubakar kun gane ko muhammad bin al-husayn dan abdullahi al-ajurri a'malu ala taqiqi malam mashhur yace zan yi aiki wajen yin ma littafin taqiqi wa takhrij ahadithihi wa athari sannan zan yi takhriji zan fitar da hadisan da suka zo a cikin littafin so da yawa malaman da in za su ja hadisi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai su shiru sai su kawo babba wato zancen ma'aikin Allah amma ba sa cewa yana cikin Bukhari yana cikin Muslim yana cikin sunan da Imam Abu Dawud da makamantansu to sai a samu wani malami shi kuma in ya ga malaman da irin su al-Ajurri sun kawo wani hadisi cikin littafin su to shi kuma sai ya bincike akan a ina ne hadisin yake shin yana Muslim ko yana yana Bukhari ko Muslim ko Musnad na al-Imam Ahmad da makamantansu to wannan din shi yake kira takhriji har wani lokaci ma ya bincike game da ingancin hadisin ko kuma akasin haka mun gane wannan da kyau sai ce muta'ammidan ala nuskhati al-khattiyya al-mahfuza bi maktabati al-zahiriyya wajen yin taƙiƙin nan zan dogara da rubutun hannu wato wata makhatsuta nuskha khattiyya wani kwafi na wannan littafi na rubutun hannun wani malami an taɓa samun wani malami wanda ya ɗauki tawada da alƙalami ya dinga dangwalawa sai da ya rubuta wannan littafi tas to kuma malamai sun adana wannan kwafi na rubutun hannu a almaktabatu zahiriya mai namba 248 dumna majmu'i qaf wato cikin wasu littafai da aka tara wanda aka yi masa suna ko take aka sa kaf wato warka kenan ta ɗari biyu da talatin wato ta ashirin da takwa ta ashirin da uku ashirin da tara har zuwa na ashirin da uku wa nasaba hadha al-juz'a lil ko wa nasbu hadha al-juz'i lil ajri wa nasaba hadha al-juz'a lil ajurri cikin malaman da suka danganta wannan littafin ga al-Imam al-Ajurri suka ce tabbas littafin sa ne akwai al-Imam al-Kattani cikin littafin shi ar-Risalatul Mustatrafa ko ar-Risalatul Mustatrafa a cikin wannan littafi ya tabbatar da cewa wannan littafin da ke gaban mu na al-Imam al-Ajurri ne a shafi na 53 sannan sai wato wato babban malami sazakin sazakin al-imam sazakin ɗaya ne daga cikin manyan malamai na fiqhu ya rubuta littafin tarihu turas al-arabi shahararren malami ne na fiqhun makaban al-imam Ahmad bin Hanbal to a cikin wannan littafi na tarihu turas al-arabi shi ma ya tabbatar da cewa wannan littafi na al-Imam al-Ajurri ne kaje ya karanta juz'in farko shafi na 392 wa shaykhuna al-Albani sannan al-Sheikh Muhammad Nasiruddin wa Nasiruddin al-Albani shi ma ya tabbatar da haka cikin Faharisu Makhtutat al-Zahiriyya a shafi na biyu wal makhtut naqisun min akhirih amma wancan rubutun hannu da ya gani a wancan maktaba wato library na azzakiriya ya ce can ƙarshen shi babu wasu pages akwai wasu pages da babu sai dai wa zafartu bi ba'd wato tatimmat at-tatimmat lahu na samu waɗansu daga cikin shafukan da babu in dabnil jawd fi dhammil hawa a cikin littafin al'imami ibn jauzi fi zambil hawa littafin ibn zaujin zambil hawa muna da shi a nan makarantar littafi ne mai mahimmanci ɗaliban ilimi su duba shi kwarai yana zargin son zuciya a ciki ne za ka ji irin wato ɗabi'a na ɗaliban ilimi na da na tsoron zunubi tsoron zunubi a ciki za a ga tarihin al'imamu yusuf bin yunus Yusuf bin Yunus yana saurayi yana matashi yana ɗalibin ilimi rannan wata mata ta gitta haka sai ya kasa mallakar kansa kuma gashi ɗalibin ilimi sai ya kalle ta da ya kalle ta nan da nan sai hankalinsa ya dawo kan cewa shi fa ɗalibin ilimi ne mai koyon karatun Qur'ani hadisi da sauran littattafai na addini ya za a yaƙin aiki da ayar da malamai suka karantar da shi wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum ya akai bai iya rinsa idansa ba sai da ya kalle ta sai barke da kuka bai mallaki kansa ba sai da ya daga hannu ya ce ya Allah ya Allah ina roƙonka Allah ka makantar da ganina Allah ka sa in makanci yayi ta magiya yana ta tawassuli da wasu ayyuka na na alheri Allah ya makantar da ganinsa nan take sai ganinsa ya dauki ya zauna ganinsa ya dauke tun bai kai shekara 30 ba har sai da ya shekara 93 a duniya yana makaho ya ci gaba da koyon karatun shi a makanta saboda kar idaniyansa su ci gaba da gane masa abin da Allah ta'ala ya hana shi mun gane wannan da kyau malaman salaf su suna kyaman wannan ɗalibai cikin magabata duk abin da zai sa su yi mubayana da abin da ake karantar da su ko abin da suke karanta na ilimi to ba sa son sa sai dai shekara casa'in da uku rannan jikansa ya kawo shi masallaci sai kawai ya je shiga wasa abin shi ya kare sallah ya kare azkar din sai ta kwala masa kira ya ta kwala masa kira shi kuma yana can an raba wasa da shi kila ko kwallo ko wani abu makamancin haka ya kyala kakan to anan ne sai ya daga hannu ya ce Allah ka san ka bani ido tsoron saba maka na ce na roke ka makantar da ni ka makantar da ni ya Allah ka dawo min da ganina nan take kawai sai idan sai ya bude karanta littafin zammul hawa na al-imam ibn al-jawzi ina nan wajen tsakiya tsakiya to wannan littafi ya kamata ɗaliban ilimi lalle su mallake shi dan wato hora kanka ka ladabtar da kanka dan wallahi in kana karatu baka aiki da shi to ka san ukubar ka fa daban ne idza kunta la tadri fa tilka musibatu wa in kunta tadri ka fa sani amma baka aiki ba falmusibatu a'zamu to musibar ta fi girma kun gane ko in ka shigo fagen koyon karatu to sai ka halarto wa zuciyarka da aiki duk abin da ka karanta a alqur'ani to zaka je kida ka yi aiki da shi zaka je kasuwa ka yi aiki da shi duk zaka je duk hudodinka na yau da gobe kar a cimma dalibin ilimi amma babar ce tana kuka da shi babansa na kuka da shi mu sani ɗaliban ilimi na da wallahi hatta abinda Allah ta'ala ya halatta musu matukar wannan abin akwai zuban mutunci cikin shi to suka nisance shi an gane ko yanzu ba ana sa gilashi na ido ba ai ya halatta duk fatoyin malamai mu asare haka ne to amma daga kana sa wannan nau'in gilashi kawai ana maka wani kallo kallo naka nan wannan anya ko wani abu yake sha yana lallabe da shi da wani bakin abu kana fahimtar haka sai kai maza kai ne ka cire shi kawai ka tuttuke shi don ka bayyana a matsayinka na mai mutunci. Kun gane ko? Jalin ɗalibin ilimi shine mutunci. In ba ka da mutunci cikin al'umma ya za ka yi da'awa, ya za ka faɗakar, ya iliminka zai amfani wasu. Tsala mun fahimta da kyau. Mutuncin nan kuma iktisabin shi za ka yi, tsayawa za ka yi ka tarbiyyanci zuciyarka. Duk wani abu mare kyau sai ka tuna cewa kai ɗalibin ilimi ne ba za ka yi ba. Kun gane ko? Allah ta'ala ya dattar da mu sai ce wa hawaltu jahidan nayi kokari matuka wajen takhrida ahadithihi wa asare wajen tarijin hadisan da ke wannan littafi da asar maganganun magabata wal hukmi alaiha da kuma hukunci kanta ko wal hukma alaiha da yin ma hadisan hukunci da'ifai ne ko sahihai ko makamantansu ala wifki ma taqtadi yake sana'atul hadisiya gwargwadon dai irin ɗabi'ar ilimin hadisi kun gane ko yayi amfani da ka'idoji na ilimin hadisi wajen tabbatar da inganci ko akasin haka na abin da ke cikin wannan littafin wata'aliku ala ma ra'aytuhu muhimman wa daruriyan sannan kuma da yin ta'aliki kan abin da nake kallon cewa muhimmi ne kuma wajibi ne ai ta'aliki akan sa wallahu almuwaffiqu ubangiji ta'ala shine mai tatar da mutane lil khairati ga alkhairai wal hadi lis salikat Allah ta'ala shine mai shiryatar da bayi zuwa ga kyawawan halaye da kyawawan ayyuka kun gane ko وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إرادة أمنشن الله سبتك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيالان جدا سدى سعبانسا وكتبه أبو أبيدة أبو أبيدة يربو تونا مقدمة مشهور بن حسن آل سلمان في أقرون أردن ننكسن أمان أنجينيكو bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai jin mai rahma mai jin kai zikrul hadari minan nafs wannan babi babi na farko zai fara tsoratar da mu ne mu yi taka tsantsan dangane da zuciya an gane ko in kaga mutum ilimin shi daban dan khalafa fatwa ku taqawaku to ya biye ma san zuciyarsa an gane ko ilimin da ya sani daban sannan kuma takawarsa daban to wannan babu shakka ya biye wasan zuciya ne qala abu bakr muhammad bin al-husayn al-ajurri abu bakr muhammad bin al-husayn al-ajurri yace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salikat godiya ta tabbata ga Allah wanda da ni'imar sa ce dukkan kyawawan ayyuka suke tabbata walhamdulillahi ala kulli halin godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali wa sallallahu ala muhammadin tsira da amincin Allah tabbata ga annabi Muhammad annabiyyi wato annabi Muhammad wa ala alihi ajma'in wa billahi asta'in ina roƙon ina neman taimakon Allah magabata duk abin da suka tinkara magabata na da sai suna neman taimakon Allah haka ibn taymiya yake an gane ko amma ba'du bayan haka waffaqana Allah wa iyyakum lirrashadi min alqawli wal amal Ubangiji ta'ala ya datar da ni da ku ya shiryar da mu wajen faɗin daidai da aikata daidai wa adana wa iyyakum min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allah ta'ala ya ba mu kariya ni da ku Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun ayyukan mu an gane ko Allah ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da miyagun me ayyukan mu inda ku sami'un qarib lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne karibin kuma kusa yake da bayansa mun gane ko sai ce ikmalu anna Allah jalla zikruhu ka sani Allah madauki ku sani wanda suke kan kofa suna dage shigowa daga ciki ku da kuke saboda wasu yaji ikmalu anna Allah jalla zikruhu ku sani ubangiji madaukakin sarki mai girma da daukaka zakaran nafsa fi gairi mawdu'in wallahi ya ambaci rai ya ambaci zuciya ba wuri ɗaya ba min kitabihi na littaf a littafinsa munabbihun bi ma'anin kasira ubangiji ta lana faɗakarwa kan ma'anona masu yawa kullu hata dullu alal hadari minan nafs dukkansu suna nuna mutane su taka tsantsan daga sharrin zuciya أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه الله تعالى مجبنكم بجاد واتو الله تعالى مجبنكم الأمرم يا بام labari cewa ita zuciya tana karkata ne zuwa ga abin da take so mimma laha fihi min al-lazza abin da take gani akwai jin dadi duk abin da zuciya take gani akwai jin dadi da morewa sai ga ta karkata ana wa qad alimat annaha qad nuhiyat anhu duk da cewa zuciya fa ta san an hana ta wannan abin amma sai ga zuciya ta karkata ga wannan abin da da cewa ta san me ta san an hana ta summa alamana maulanar karim sannan Allah ta'ala majibuncin mu ya ba mu labari ya sanar da mu cewa mannaha nafsahu amma ta hawa duk mutumin da ya hana kansa ya murkushe ransa ya murkushe son zuciyarsa game da wani abu da ita zuciya take so fa innal jannata ma'awahu to aljanna ita ce makomarsa an gane duk lokacin da haga wani mutum na wani aiki na banza ko damfara ko cin amana ko cin mutuncin wani ko wani abu mare kyau da zai lalata ɗabi'unsa wallahi ya fi san zuciyarsa ce to da zai ki bin san zuciyar duk da zuciyarsa na son wannan abin amma sai tabbatar da cewa ai na karanta a makaranta babu kyau ai na ji cewa wannan abin ba ɗabi'a ba ce ba mai kyau sai ya hana zuciyar shi aikata haka to wannan aljanna ita ce makomarsa qala allah tabaaraka wa ta'ala fa idza ja'at at-tamatu al-kubra ubangiji ta'ala yace in firgici mafi girma ko firgici mai girma yazo yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a a ranan dan adam zai tuna abin da ya aikata duk lokacin da aka hura kaho kaga ai ba firgici kaman wannan sanda aka ce an hura kaho kowa ya je gaban Allah ta'ala akwai firgici kaman wannan kaga ba firgici kaman wannan a ranar za a ga masu ciki ma ba su isa haihuwa ba suna haihuwa ko wacce take da ɗa tana shayar da shi ma za ta manta ya ayyukan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma 'adhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara وما كن بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحول الحشر أفضأ كل حول ba wani firgici da ya kai wannan atamatul kubra kenan a ranan yauma ya tafakkaru al-insanu ma sa'a ranan mutum zai tuna abin da aikata yayi ilimi bai yi aiki ba ya zama dan khalafa fatwahu taqwahu fatawarsa ta sabawa taqwarsa aikin sa ya ilimin sa ya saba ma aikin sa iliminsa ya fi aikinsa faɗi so ake aitaliyar tsakanin ilimi da me da aiki ka ka tara karatu kawai kana ta zuwa makaranta duk ka iya hadda eh duk dai ka iya to ina aiki a'udhu billahi an gane ko ilimi ya gyara aqidarka ya gyara dabi'unka ya gyara ibadarka in ilimi bai ma waɗannan ayyuka guda uku ba to babu shakka ya bashe ka duk mai ilimi so ake gyara aqidarsa ka a cikin mai ilimi sai ya hada da ɗan laya-laya sai ya hada da ya gyara ma aƙidarka sannan ilimi ya gyara ɗabi'arka zanto kana da haƙuri kana da juriya kana da gaskiya kana da amana kana da girmamawa ga na gaba kana da sanin mutuncin mutane da sanin ƙimarsu sannan ilimi ya gyara ibadarka kana ilimi sai ka zanto mai juriya za a riƙa ganin kana kula da farillai kana kula da nafulfuli sallolin farallai kakka zanto ga karatu tun mako kana zuwa karatu za ka zo talata za ka zo laraba ka yi ilimi amma kuma masallacin angonku ba su shaida ba su shaida ganinka a sahun gaba ba galibi ma waɗanda ba sa zuwa makaranta su suka cika sahun gaba angonku kai da kake zuwa makaranta kana can baya baya wani lokaci ga ka da karatu ba amma sallola biyar na farilla hawan feda kake musu ga karatu sai dai ba ibada raban da kai azumin litini wai wai wai wai wai wai an kwana biyu raban da kai azumin alhamis to ina amfanin karatu ke karatu sai maka wannan aikin guda uku ya gyara ma aqida ya gyara ma dabi'u dabi'u dinnan sune jagoran jagorancin al'amura gaba daya tun daga babarka tana jin dadin kai kana zuwa karatu tana jin dadi babanka haka kanninka haka danginka haka duk mutanen gari sannan kuma ga ka da riko da ibada mutum ne mai riko da ibada wannan shine amfanin ilimi shine amfanin karatu in an rasa wannan to babu shakka duk tarin karatun da zaka tara to ba za a yi sambarka da shi ba ba za a yi madalla da shi ba a wajen karshe inda za mu dakata ya ce tadullu alal hadar minan nafs waɗannan dalilan shari'a duk suna nuna ai hattara da zuciya shine sai yake cewa a wato mun karanta waɗancan ayoyi ko yau mai tazakkaru al-insanu ma sa'a wa furidat al-jahim liman yara Allahu akbar za a bayyana da wutan jahim duk wani wanda yake da idaniya na gani zai ganta dulu dulu kuru kuru balo balo ka wuta na an zo da ita physically ga wanda ya yi karatu bai aiki ba yana zuwa makaranta ba aiki an gane ko yana zuwa makaranta ba aiki fa amma man tsaga kaga mutumin da ya girman kai gashi an ida wuta a gefe wanda ya girman kai yayi ma ilimi mukabara wa athara alhayatad dunya sai ya fifita rayuwar duniya ya fa karanta ya sani amma shi ya fi son duniya ne sama da abin da ya karanta na lahira fa innal jahima hiya alma'wa to wutan jahim ita ce makomarsa an gane ko wa amma man khafa maqama rabbih amma duk mutumin da yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa yana shakka kar a tashe shi gaban Allah a ce za a yi masa tambaya game da ilimin sa kun san akwai hadisi da yace lan tazala qadama mu'min ko lan tazala qadama abdin hatta yus'ala an arba'in na daga ciki an ilmihi fi ma amila bih wallahi sai an ma tambaya dangane da littafin da kake karantawa na ahlari na ashimawi na duk littafin da kake karantawa kaya aiki wallahi sai an ma wannan tambayan ka shirya an gane ko wasu malamai suka ce wa amma man kafa maqama rabbi wanda ya ji tsoron matsayin Allah ai Allah na daraja sai yana kallon irin girma da ɗaukaka da daraja da martaba na Allah ba zan iya saba masa ba duk fasarar da kai cikin biyun nan yayi ko ya ji tsoron tsayawar shi gaban Allah ko ya ji tsoron matsayin da Allah yake da shi bai dace a ce ya saba masa ba kun gane ko wannan annabsa anil hawa sai ya hana zuciyarsa sai ya hana zuciyarsa abin da take so duk abin da haga mutun ya in kaga mutun ya je yayi zina alhalin ya san fa zina haramun ne me ya ja shi me ya cuce shi san zuciya wallahi duk abin da haka wani ya je yayi na aikin banza san zuciya ce an gane ko fa innal jannata hiya al-ma'wa inda ya hana kai san zuciya to aljanna ce makomarsa sai mu dakata anan in ubangiji ta ala kai mu gobe sai mu tashi kan shafe na 250 daidai ko Allah ta'ala da ta da mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai littafi na biyu kuma da za mu shiga shi za mu buɗe farkon littafin